أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan'uwa musulmi a yau muna sha uku daren sha hudu ga wata na biyu hijira ta manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da sha uku ne ko ga watan sha ɗai miladiya haihuwar isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha shida wanda kamar yadda muka sani cewa wata na hijiri shi ne tsari na musulunci amma abin bakin ciki bana gwamnatin saudiya ta koma aiki da wata na turawa ta daina aiki da wata na musulunci a wannan shekara wanda abin bakin ciki ne sosai game da ƙasa wadda a matsayinta ita ce jagora a cikin ƙasashe na musulmi a ganta tana aiki da wato wata na shekara ta musulunci tana aiki da wata na turawa ko kuma shekara ta turawa Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga sharrin turawa da kuma sharrin dukkan wani wanda yake ɗauke da sharri muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda kuka sani mun tsaya a aya ta 185 a satin da ya gabata wanda duk sati za mu rinka gabatar da tafsiri so ɗai a sati da yarda Allah subhanahu wa ta'ala muna cikin suratu ali imran za mu sake maimaita aya ta 185 domin bayani bai wato an fassara kalimomin amma ba a faɗaɗa ko yin bayani ba akan abin da ayat ta kumsa da haka insha Allah za mu fara da ita malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
na'am malaman tafsiri waɗanda suke kula da yadda tsarin ayoyin alkur'ani suke tafiya suna ganin cewa duk da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da alkur'ani ya kasance yana sauka ba ya sauka bane irin yadda yake a yanzu saboda yana yiwa wata sura ta fara sabka sai kuma wata sura ta fara sabka bayanta ba a ƙarasa wannan ba sai kuma wasu ayoyi su sabka sai a sanya su cikin wata sura sai waɗansu ayoyi su sabka a sanya su cikin wata sura wanda yana daga cikin yanzu irin ababen da turawa suke kallo suke yin suka cikin alkur'ani sai su nuna cewa ana cikin wata magana an faɗa cikin wata magana dama annabin ko an ce annabi ne ummi bai yi karatu ba to da haka bai san tsarin magana ba shi yasa duk lokacin da wani tunani ya zo mai in ya faɗa sai ce to a sa wata magana kamar yanzu nan ana zancen manzanni sun zo da wato hujjoji da abin nan da mu'ujizoji an karyatar da su sai an kace kuma kowa zai mutu to kuma me ya alaka mutuwa da wannan sai su kun ga alqur'anin naku ba daidai yake ba wannan yana daga cikin wato irin hanyoyin da turawa suke bi saboda su yi suka a cikin alqur'ani wanda jahilci ne gare su mai yawa tun farko farkon musulunci malamai sun fahimci wannan shi yasa dukkan ayoyin alkur'ani da surorin alkur'ani sai da suka yi kokari suka nuna menene alaka tsakanin wannan da wannan kenan ma'ana ka sani cewa duk tun daga fatiha har zuwa bakara hannasi duka malamai sai suka yi kokari suka san menene alaka tsakanin wannan aya da wannan aya domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake umarni ya ce a sanya aya wuri kaza wuri kaza kenan wannan yana nuna cewa daga wajen Allah subhanahu wata'ala yake to kenan ko dole akwai hikma to sai malamai suka yi wannan kokari suka bayyana irin waɗannan abubuwa shi yasa zamu ga daga cikin wato malaman da suke kula da balaga ta alqur'ani mafi yawanci su suna kula da wannan in muka dubi imamu zamakhshari ɗaya ne daga cikin malaman tafsiri waɗanda suka gabata imamu zamakhshari babban malami ne na tafsirin alqur'ani duk da yake yana da aqida ta mu'tazila amma wajen balaga ta alqur'ani hatta da malamai na ahli sunna sun yarda da shi kuma suna kafa magana suna kafa hujja ma'ana kenan cikin ilimin da ya kware yayi daidai a karba wanda bai yi daidai ba aje mai abin shi wannan shine adalci ba kasancewa shi yana mu'tazili ba mu ce ba za mu amfanu ba da abin da yake faɗa to sai duk inda aya take da alaka da wata aya sai ya kokari ya hada wannan alaka ya ce wannan aya tana da alaka da wannan ina fata an fahimce ni har aka samu malamin da ya rubuta tafsiri akan wato jerin ayoyin alqur'ani imam al-biqai yake cewa nuzamu durar fi tanasubul ayati was sura nuzamu durar tsari ne kamar wanda lu'lu'u an jera wannan da wannan fi tanasubil ayati was suwar wajen faɗin munasaba tsakanin ayoyi da surori ko wacce aya sai ya nuna maka ma'anarta wanda malamai sun yi rubuce-rubuce akan wannan da dama har muna ganin a wannan zamani ibnu ashur ɗaya daga cikin manyan-manyan malaman balaga na alkur'ani ya rubuta tafsiri na alkur'ani mujalladi sun kai goma ina fata an ni to yana kula da wannan kuma waɗansu malamai wata majalisa ta malamai a ƙasar misra ta yi wani alkur'ani wanda ke bai da girma sosai mujalladi guda ne amma tanasubul ayat yadda aya take da alaka da aya take da alaka da sura take da alaka da maudu'i kenan sai ya zamanto ko a hada aya da aya ko a hada maudu'i da maudu'i to nan ana zancen ahlul kitab sai an kace kullu nafsin za'iqatul maut me ya alaka shi ina fata an fahimce ni malamai suka ce in ba mu manta ba wannan wato kamar an kare yakin Uhud wannan yaki na Uhud nan ana ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hakuri ne kuma wasu malamai suka ce wato hatta da al'ummarsa ana karantar da su akan yadda al'amarin rayuwa yake kowa zai mutu ina fata an fahimce ni kenan abubuwan da za ku haɗu da su na musiba kusan cewa da kun mutu shi kenan wanda ya mutu baya jin komai na bakin ciki na biyu da ku da su duka gaba ɗaya in an mutu wajen wa za a koma za a koma wajen Allah subhanahu wataala zai sa kan kama kowa kuna da gidan aljanna suna da gidan wuta kowa zai mutu to kemin menene na bakin ciki to wannan kenan sai ka rabta alaka tsakanin wannan aya da kissa ta Uhud kullu nafsin za'iqatul maut kowa zai mutu in kowa ko zai mutu kenan babu abin bakin ciki wannan yana nuna mana cewa akwai alaka tsakanin wannan aya da ayoyi da suka wato gabata in an kashe muku mutane kun san musulmi sun ji ciyon kashe mutane da aka yi a yakin Uhud ko ba haka ba to sai Allah ya bada darussa ya kama bada darussa yana hudin illoli da fa'idodi na wannan yaki har ya kawo karshe daga wannan ya faɗa musu dalilin da yasa aka yi wannan yaki wali yumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin wani wuri yace li yaqta'a tarfan min alladhina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu kha'ibin sannan kuma Allah ce am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin wa laqad kuntum tamannawna al-maut min qabli an talqaw faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun wani wuri Allah ce awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum sannan kuma Allah ya maida abin zuwa gare shi yace wa ma asabakum yawmal taqal jam'an فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا سنة الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب dole waɗannan wato silsila ne na fa'idodi da wato abin da suke waɗansu sun mutu daga cikinku ana cewa waɗancan sun ce lau a tsa'una ma kutilu ko baka Allah ce ba Allah ce to qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin sannan kuma Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'al Allahu dhalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiit wallahu bima ta'maluna basir kai in duk ku gane waɗannan darussa ba kullu nafsin za'iqatul maut in duk waɗannan ba ku gane ba ana kaza to yanzu kowa zai mutu da su waɗanda suka kashe a yakin Uhud da ku da su kowa zai koma ga Allah subhanahu wataala to sai ni in ko dole sai an mutu to mi kuke jin bakin cikin waɗansu sun mutu ku shuhada'u din kuma an gaya muku suna can inda Allah inda rabbihim yurzaqun sun yi shahada wannan kuma ya nuna cewa kowane dan adam zai mutu kaga annabawa za su mutu kowa zai mutu don haka kai dan adam abin da ya maka saura shine tattale komai zai kare in ba Allah subhanahu wataala ba kullu shay'in halikun illa wajha kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram Allah subhanahu wataala ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun annabi Isa ce Allah falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid kenan dai a takaice kowa zai mutu wannan istighraq ne babu wanda zai fita duk abin da zaka yi kai shi yasa muka ce wancan sati waɗanda suke rike da akalar tafiyar duniya ba sa son ana ka irin wannan aya ko ba haka ba wannan aya tana da ayoyi guda uku kamar yadda bayani ya gabata irin su guda uku ne cikin alqur'ani dan saboda in kana hadda alqur'ani ka bambanta tsakanin ayatul mutashabihatul alfa kullu nafsin za'iqatul maut da wannan aya kinan wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama akwai kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un sannan akwai kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un kowa sai ya mutu ina fata an fahimce ni sai Allah subhanahu wata'ala ce wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama sannan za a cika muku lada aikin ku ranar tashin alkiyama ma'ana in an ce tuwaffa nan sakamako ba za a cika shi ba sai an je kiyama in kana mumini daga nan Allah zai iya fara baka sakamako an fahimce ni zaka ga rayuwarka al'amurra suna kyau Allah na iya ba mumini duniya da kuɗi da komai kuma ya ce lahira kuma ya samu babban rabo kaga can ne za a cika nan an fara biya ne amma ba a cika ba ya zo barzahu a bashi sannan ya isa aljanna ina fata an fice ni kafiri kuma daga nan za a fara bashi azaba sannan ya je cikin kabari a ƙara mai sannan ya je can a cika mai can wurin ciko ne nan ko basuwa ne ake yi dakka sa tsammani in kai imani ba za ka ji dadin duniya ba a'a Allah na iya baka dadin duniya Allah subhanahu wataala ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'ami ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin amma su kuma kafirai daga nan duniya za su fara dan azaba sannan kuma su je barzahu su iske azaba ranar tashi alkiyama a cika musu walan ziqannahum min al-azab al-adna duna al-azab al-akbar la'allahum yarji'un shi yasa kowa sai ya koma wajen Allah subhanahu wata'ala yawm al-qiyama ranar tashin alkiyama za a cikawa faman zuhziha 'anil nar wanda aka nisantar da shi daga wuta wa udkhila al-janna aka sanya shi aljanna faqad faz haqiqa wannan dan adam ya samu babban rabo ina fata an fahimce ni hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya faɗa a wani hadisi cewa duk abin da zai kusantar da ku ga aljanna ko ya kai ku ga shiga aljanna na gaya muku shi na isar da sako wanda kuma zai kai ku ga wuta na tsoratar da ku da shi na nisantar da ku daga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba an yuzahtiha anin nar wanda yake son a nisantar da shi daga wuta kana son kai nisa daga wuta to ka saurara wa yudkhala aljanna a sanya shi cikin aljanna kowa zai bude baki yace shi yana so a sashi aljanna kuma yana so a nisantar da shi daga wuta to ka saurari wasiya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace faltatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billah kada yayi sake ya mutu face yana imani da Allah subhanahu wataala wal yawmil akhir kuma yana imani da ranar karshe ranar tashin alkiyama in dai har kana son ka shiga aljanna dole sai kana da imani don haka masu cewa ko ba a yi addinin musulunci ba in dai ka yarda da akwai Allah zaka shiga aljanna ƙarya ce domin dole sai an yi imani da addinin musulunci yanzu kamar aqidu mummuna munanan aqidu suna yaduwa a duniya sai a ce ai da mu da ku duk mun yarda da Allah akwai Allah shikenan duk wanda ya aikin kwarai shiga aljanna zai yi a'a duk wanda bai yi imani da Allah ba bai yi imani da ranar ƙarshe ba to wanda mutumin bai zai shiga aljanna ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wal ya'ti ila nasi bima yuhibbu wato an yu'ta wal ya'ti ila nas ya zo ma mutane bima yuhibbu an yu'ta ilai ga abin da yake son a zo mishi da shi ka mu'amalanci mutane irin yadda kake son a mu'amalance ka to wannan shi da abin da muka rasa a wannan lokaci babu mai son babu mai son babu mai son yayi ma mutane adalci amma shi na son ai mai adalci ko ba haka nan bane babu bai son ya raga ma mutane amma yana son a raga mai babu mai son ya sauƙaƙa ma mutane amma shi yana son a sauƙaƙa mai babu mai son shi ma mutane biyayya amma shi yana son a mai biyayya babu mai son ya girma mutane amma shi yana son a girmama shi ba mai son a kyamace shi amma shi yana kyaman mutane to yaya za a yi haka kaga wannan rashin adalci ne wannan hadisi ingantacce ne imamu muslim ya ruwaito shi sannan kuma wa yudkhal aljanna wanda yake son a sanya shi aljanna abi ayyub al-ansari ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba da labari wata rana muna tafiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wata tafiya sai wani manzo mutun ya zo ya gito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kauye ne sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dullani ala amalin yudkhilul janna wa yubaidni minan nar ka sanar da ni ka azani bisa ga hanya ka shiryar da ni akan tafarki ko godabe wanda zai sani in kai ga shiga aljanna kuma in nisanci wuta kaga abin da mutane suke tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ko yanzu sai a tambaye ka kakana yare ake yin harka zo in koya ma wanda ake samun kuɗi ba abin da ya sha mutane ka illa samun duniya su sahabbai abin da suke tambaya da za ka yi aljanna mu ko abin da muke tambaya ya na za a yi ai ciwa ciwa ya za ka yi ka zan dan birni ya za ka yi ka tar da dukiya ya za ka yi ka yi wasa da hankalin mutane ya za a yi a samu kwararre wanda ya iya magana ya yaudari mutane abin da ake bukata kenan wanda ya iya karya ya iya tsara kalmomi shi ake so cikin mutane yanzu da zaran bakinka ka ima bakinka to yanzu yan siyasa na son ka kaga wutar jahannama za ka don so aka ka iya karya gayu sun yi son wanda ya ima baki ne saboda yan ana son a je a yi hira da budurwa a yi kuffen ta mina kicima kufe eh a yi son wanda ya ima baki ne kowa yana son wanda ya ima bakin shi ba wanda in baki ne ake bukata ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sa'alta an amrin azim hakika ka tambayi al'amari mai girma wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah alaihi amma mai sauki ne ga wanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar da shi gare shi in dai har kana son shiga aljanna to ga abubuwan da ya kamata ka rike kai aiki da su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tu'minu billahi wa la tushrik bihi shay'a kai imani da Allah karka hada shi da kowa ba a shirka bai yiwa a ce sai an gama da bokaye in ana neman mulki ka ai shirka da Allah subhanahu wataala wanda shine abu ne wanda yake wahala bai yiwa a ce in za a neman kuɗi babu mai kuɗin halal sai an race sai an saki hanya bai yiwa a ce in ana son wata mata ta kiya sai an je an ga bokaye la tushrik billahi shay'a kada kai shirka da Allah da komai in dai haka na son aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam balarabin kawai ya tambaye shi to wannan balarabin da ya tambaye shi mu ma wannan ta shafe mu domin manzo ne gare shi manzo ne gare mu gaba daya yace wa tuqima sala a tsaye da sallah ba a yi sallah ba a tsaye da ta cikin lokacin ta ayi karatu a san abin da ke gyara ta a san abin da ke bata ta wa tu'ti zakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka bada zakka an ce ka bada zakka ba wai ka bada zakka dai ba ba irin yadda ranka yake so ba ka fitar da ita cikin lokaci kuma ka bada ta ga mutanen da Allah ce a basu ba wai kawai ka hisso ba ka san wani shi abin da yake so shi yadda zakka zakka sai ta kai ta miliyan goma sai shi hiddo miliyan guda shi yan mil faran mil faran sai shi raba mutum dubu sai a ce yana hidda zakka ba haka ake nufi ba ka ba mutanen da Allah subhanahu wataala ce a basu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa tasilur rahim sannan ka sadar da zumunta kaga wannan shine abin da yake kai mutum zuwa ga aljanna ba ke sadar da zumunta al'amari akwai wuya duk da iyayen da sun ka haifi mutum wannan lokaci suna cikin matsala suna cikin kunci balle ma waɗanda suke da alaka da su kanin baba ko ma wato wan baba ko abin da ya kamata kanka su waɗanda an ma fita zancen su sadar da zumunci abu ne wanda ya wuya yanzu kafin ka samu mai sadar da zumunci don Allah to akwai wuya in kaga mutane suna zuwa inda kake suna zuwa gunka suna zuwa wurinka to bincika annasu ikhwanu man damat lahu ni'amun falwailu lil mar'i in zallat lahu alqadam yace annasu mutane ikhwanu man damat lahu ni'amun yan uwa ne ga wanda ni'ima ta dawo gare shi in dai ni'ima ta dawo gare ka to kowa dan uwanka wanga yace maka kakan shi na 15 da kakanka wuri guda an wasu guda wasu guda wanga yace kakan shi na 15 wanga yace duk haka za a yi kowa ka gani sai ya ce dan uwanka yake in dai kana da ni'ima amma fal wailu lil mar'i in zallat lahu al qadam yace musiba ta afko mu dan adam ranar da wato yayi talalabiya ma'ana ranar da ni'ima ta kubce mai ka zo ka iske director wanda ka iske mutum ashirin talatin ɗari bakin kofar gida nai ya sauka daga aiki babu kowa an wace wanda in ya gan shi yana iya tashi ya bashi kujera yanzu in ya zo ko kallon shi bai yi balle ya tashi ya bashi kujera duniya kenan Allah ya gane da mu to waɗannan su ne nasihohin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ga wanda yake son ya shiga aljanna ya tsira daga wuta sai Allah ce wa mal hayatud dunya ita rayuwar duniya ba komi bace illa mata'ul ghurur sai dan jin daɗi na ruɗi jin daɗi ne wanda yake rudin ɗan adam an gane ni saboda kullum kana ganin cewa ga abin da zaka yi ka ci nasara amma ba za ka ci nasara ba kullum duniya sauki ake nema amma sauki ya ki samuwa duk abin da aka kirkira na'urar da za ta kama duniya sauki to sai ta haddasa bala'i a duniya ba saukin da za ta kawo gashi nan ko muna gani an kirkiro mota saboda in ana son ai gogawa a hau jaki za a ji ba mota ita ga halaka da adam ko ba ka nan bane eh an kirkiro na'urori yanzu kuma an ce sun haddasa muna dimaman yanayi duniya ta shiga cikin bala'i ko ba ka nan bane a kirkiro wannan na'ura a ce za ta yi ta kawo matsala a kirkiro wannan ta kawo matsala in ka kunna kwamfuta sai a ce ma ta bata ma idanu ka fi son zama makaho to kaga in an yi wannan a samu matsala in an yi wannan a samu matsala mata'ul ghurur kenan kana son ka shiga mota ka ji daɗi da kayi yawo na awa ɗaya sai ka ji an ce tsarar ka ba ta yi mata'ul ghurur kan ba yadda za a yi dan adam ya samu jin daɗi cikakke a duniya duk abin da ka ji ana ce ma daɗi a duniya kun ji ko ji da muka faɗa a cikin darasi babu abin da za ka yi a duniya baka gaji ba in ka ce abinci ga burge ka sai a kawo ma abin nan kaza goma mu gani yanzu in ka kare da su a kawo su goma sai ka ji ce ya isan komi gunin ka komi cin abincin ka ba za ka ci kaza ɗari ba sai ka ce ya ishe ka ko ba ganin bane in sutura ce an ka kama yau da gobe kana sa ka ce ta ishe ka mota wadda tafi kowace mota girma a duniya in an baka ita kai tafiya awa goma banka sai yayi ciwo jirgi in ka hau bai yayi ciwo ina fata an fahimce ni kana son ka zamna gidanka wata rana ka je ya ishe ka ka ce kai ni gidan nan na ishe ne da hito matar da kake so kana so a kama ita kana ta kaza kaza sai a kawo ma ita sai kaga mutun ya hit ta kwanta saman gado yayi kasa ta yayi kasa yayi sama lahiya ciki do Allah shabil lahiya ta ishe ka mata'ul ghurur babu abin da za a yi duniya a ce an ji jin dadi duk abin da kaji an ce akwai dadi cikin shi wallahi akwai wahala shi yasa wani lokaci kana ganin matarka kana jin dadi da ka dibi wahalolin da ka kai ga fakcir ta ruwa ga fakcir ta wuta ga shinkawa ga kuɗin kaza ga kuɗin makaranta ga kuɗin biki ga kuɗin kaza ce kai ka ni wagga wahala ta isan mata'ul ghurur wallahi duk abin da ka ji ana ce ma dadi duniya sharme ne in an baka mulkin baka jin dadi kana shugaban kasa ko mulki na gargajiya kana sarki kana nan ka san akwai makiyanka suna nan dan tasha ya zo ya zage ka cikin gidan rediyo saboda ana demokradiyya kana shugaban kasa dan tasha ya sha kwaya tramol ya shiga a bashi BBC ya zagi shugaban kasa ya ce sai na demokrasi ba ka jin daɗi kuma kana nan ana tsaron ka don ka san akwai ɗan daga jiran ka babu in sarauta ta haka ne kana sarki ka san akwai ƴan uwarka na jini waɗanda jiran mutuwarka kai da kanka ka sani ba sai an gaya ma ba yana yiwa har ɗanka na cikin ka yana jiran ka mutu to ina jin daɗi yake babu jin daɗi ga duniya Allah ya gane da mu sai Allah ce la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum la tublawunna fi أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور نعم الله سبحانه وتعالى لتبلون والله ذا أجربكم اللام الموطأة للقسم an gane ni lamun ce wato wadda an shafe rantsuwa asalin maganar wallahi la tublawunna wallahi za a jarrabe ku amma sai aka shahe wallahi mai jalalain yace huzifa minhu nunur raf'i an shahe nunun tarafa litawalin nunat saboda nunoni daban-daban guda uku sun hadu ko ba haka ba yace wal wawu dhamirul jam'i ita ko wawun da anka ce la tublawunna dhamirul jam'i ce amma asalinta tana daukar sukuni amma an yi mata dhamma yace liltiqa'is sakinaini saboda wato sakinaini harfa masu sukuni guda biyu sun haɗu waye gane abin da ake nuhi anan magana ce mai nauyi ina fata an fahimce ni magana ce ta luganan tsantsagoron ta sai an wato wasu abubuwa ne an shafe su babu su to ina ma zaka gane menene ake son a ce anan ina fatan kun fahimce ni wato ibnu malik a cikin alfiya yake cewa wa fi'lu amrin wa mudiyyin buniya وأعرب مضارعا إن عريا من نون التوكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفوت yace wa fi'lu amrin a cikin larabci akwai fi'ili amri an gane ni wa mudiyin da fi'ili madi yace buniya a cikin larabci an yi bina'in su mabniyun ne ba su canzawa yace to wa a'ribu mudari'an in ariya ku yi mafi'ili mudari'i i'rabi amma da sharadi in ariya in ya tsirauta min nuni tawkidi mubashirin in nunu tawkidi bata hadu da shi ba kai tsaye wa min nuni inafin kuma in nunu inafin bata hadu da shi ba sai ya kawo na nunu inaf bai kana nunu tawkidi ba yace kai yaro na manfutin ya ce mata suna ba da tsoro ga wanda yake son su ko ba haka nan bane kaga babban mutum mai kuɗi amma ya zo shi na makarkata zai magana da mace saboda yana son ta in baka son mace ba ka yi mata makarkata wai asalin yadda magana take la tublawunanna haka asalin tsarin yake la tublawunanna wannan nunu taukidi kamar ta hadu da fi'il ne kai tsaye amma ba haka nan bane asalin shi tublawuna shine fi'ili mudari za a jarrabe ku to sai an ka kawo nunu taukidi sai ta tublawunanna to yanzu sai an ka shahi nunun ta farko shi na ce huzifa an shahi nunun raf'i nunun ta raf'a don fi'ilin marfu'i ne tublawunan na sai an ka shahi ta farko an gane ni don mi litawalin nuna saboda nunun guda uku sun yi nauyi shi ko larabci yare ne mai son sauki an gane wannan to yanzu bayan wannan sai mi ya faru tubla wunna ita ko wawul liltiqa istakine ni tubla wu kaga tublawu an shahe nunun to wu nunun tana da sukuni ita ko waccan wawun tana da sukuni ita ko ka'ida tana cewa a shahi sai an ka shahi wawun to bayan an shahi ta sai zama to tublawunna kenan kaga wanga ashe fi'ili mudari'i ne marfu'un bi thubutin nunil mahdhufa an shafe ta kaga dole wanga bayani in ba ka samu malamin da zai tsaya ya bi binciken qadiyya ba wannan dan larabcin da ya kawo na malamai ne ba kowa zai iya gane shi ba an gane ni kenan fi'ili ne mudari'i la tublawunna wallahi za a jarrabe ku fi amwalikum a cikin dukiyoyinku dole sai Allah subhanahu wataala ya jarrabe mutane ko kana so ko ba ka so ja a jarrabe ka domin in ba da jarrabawa ba ba za a gane mutumin kirki ba da wanda ba mutumin kirki ba abin da yasa ake gane munafiki lokacin da tsanani ya zo sai ya gudu lokacin da daɗi ya zo sai ya dawo tare da mutane shikenan an gane shi ko da bai son a gane shi shi yasa Allah yake jarrabawa kowa ya ce aljanna yake so kowa ya ce musulmi ne kowa ya ce yana son Allah sai a ce to ga dokokin Allah wanda ya bi to wannan shi don haka shi yasa Allah subhanahu wataala yake jarrabawa kowa za a jarrabe shi wannan wawun wato tana nuna cewa a za a jarrabe mu dan nan ana maganar mu'minnai ne tunda an ce wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kaseera kaga nan ana maganar mu ne tunda an ce za a jarrabe mu amma kuma kowa sai an jarrabe shi da musulmi da kafiri kowa sai Allah ya jarrabe shi domin ita kanta rayuwar jarrabawa ce wannan da Allah ce fi amwalikum wa anfusikum a cikin dukiyoyinku da kawunanku ina fata an fahimce ni yaya za a jarrabe mu cikin dukiyoyinmu ana iya jarraba mu akan abubuwan da Allah subhanahu wataala ya aza akwai ciyarwa ta wajibi akwai ciyarwa ta mustahabbi an ce ka ciyar da matarka sai kaga mutum na da hali bai son ya ciyar da mata tai an ce a kawo kuɗin kayan miya ya ce babu ashe ya ga wata zawara shi na son shi aure ta ce to wallahi ina son jikka goma sha biyar uniform gare mu sai ce to babu matsala sai shi turi jikka goma sha biyar a to kaga haka haka kaga an jarrabe shi cikin dukiya mutum ya ba mahaifin shi ya kire shi ce wani ina son jikka arba'in da biyar ina da luga ce babu su sai gabdi ta kire shi ta ce shege kana ina jikka ɗari ɗari nika so shi ko shege sai ya zo ya kawo jikka ɗari kaga fiya muwalikum kenan an zo wajen wa'azi an ce a taimaka a taimaka mutane sun gwabce ko ba haka ba an ta yi wajen fima da taron kokowa mutane sun zuba kuɗi ah ba ka da fi amwalikum kenan Allah zai jarrabe ku cikin dukiya ya gani dukiyar da ya baku mi za ku yi da ita Allah za ku yi ma aiki ko ko banna za ku yi da dukiyar kuma ku ce kuma Allah zai ba ku irin abin da ya ba waɗanda suka yi aiki irin nashi shine abin da ake tambaya mu ba mu ki ba mutun ya sa dukiya ta cikin shashanci amma mi yake nufi da Allah yana rufin kuma yanzu wurin da an ka ba waɗanda suka sa dukiyar su cikin aikin Allah kuma a bashi za a jarabe ku cikin dukiya a baka dukiya a gani shin mi zaka yi da ita zaka girmama mutane ko zaka rena mutane zaka yarda ka bi abin da Allah ya ce ko kuka ce malamai yaran ka ne sai sun fassara ma aya irin yadda ranka yake so don ka abi haka nan duk wannan jarabawa ce an gane ni ko wa anfusikum kuma za a jarrabe ku ta hanyar kawunan ku rashin lafiya kana ganin cewa duniya sai ka ji dadi Allah shahada majin dadi cikin duniya fi anfusikum damuwa shedan yazo ya sama wasu wasi ana nan kuma harkokin duniya su su cakule fi anfusikum ko ayi accident ka samu matsala ta jiki wani hannu ya cire wani kafa ta cire wani tunanu su cire fi anfusikum ina fata an fahimce ni dole sai an jarabe ka cikin kanka ko Allah ya baka kuɗi yana ma jin daɗi a ce maka to doktor ya auna auna ce to akwai tension akwai diabetes akwai kaza akwai kaza shiru ce to ba a kwana cikin AC saboda zai ƙara mara rashin lafiya ya ce to kaga da AC amma bai bai kwancin shi ce to yanzu kuma ba abin ga akwai diabetes ba a shan sukari ba a shan shayi ba a shan hura mai sukari ba a sa solani ya ce to ce ba a cin nama saboda guwanka sun yi kusa mutuwa ce to na bari ba a cin kwai ba a shan madara shikenan ga ka matacce ina fata an fahimci ni fi anfusikum kenan za a jarrabe ku cikin kawunan ku ko kuma a kashe kamar irin yadda aka kashe sahabbai wajen yaki malamai suka ce har yanzu wannan aya tana magana ne akan sahabbai akan yakin Uhud dan wasu din suna sa tsammanin cewa kawai in kace ka bi Allah ba za a jarrabe ka ba ko ba haka nan bane ya kamata a ce wanda ya fito zai yi aikin Allah ba zai samu matsala ba a'a ba haka nan bane shi Allah hanya sai wallahi sai an jarraba ka in ka bi Allah Allah zai jarrabe ka in ka yi hakuri ka samu lada in baka bi Allah ba kuma za a jarrabe ka kuma ba za ka yi hakuri ba kuma ka halaka wannan shi da haka in kana da dukiya kana taimaka ma addini yana yiwa ka samu matsala amma wannan matsalan mai wucewa ce in kana da imani an gane ni wani zai ce a ni ban sa dukiya ta cikin aikin Allah to tahi mutun nawa ya sa dukiya ta cikin shashanci kuma yanzu ya zan talaka to yanzu kuma ina sakamakon shi ki kenan ka harka taimaka ma Allah ko dukiyarka ta kare cikin taimaka ma addinin Allah ba abin bakin ciki bane kuma dole sai an jarraba an jarraba annabawa kuma za a jarraba kowa Allah ya faɗi cikin ayoyi da dama hanyoyin da yake jarraba bayi da abubuwan da yake jarraba su da su da su waye ne za a jarrabawa an gaya muku cikin bakara wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was thamarat wa bashshiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf za a jarrabe ku da tsoro an gane ni a turo muku tsoro ku zama to kuna cikin matsala wal ju' za a turo yunwa za a yi tawaya ta dukiya za a yi tawaya ta anfusi was samarat a ce ba ai abinci ba a ƙasa Allah ya jarrabe ku in Allah ya ba ku abinci a cikin ƙasa jarraba ku ne zai yi gami za ku yi in ya hana muku kuma jarraba ku ne zai yi in an baka ko an hana maka duka in alkhairi Allah ya baka jarraba ka zai yi in sharri ne zai jarraba ka wa nablukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un in an kai rashin abinci sai kaga gwamnati ta rikici ana nan ana cewa ya za a samu a samu matalaka abinci su ma sai kaji ana magana a kai kukan mu ga gwamnati muna da matsala sai Allah ce to za a baku abinci a gauda za ku yi sai a yi abinci mai yawa shi kenan mutane su yi damma sai kaji an ce to yanzu ya kamata a fara cacar damma yanzu sai ka iske kauye duk shekarar da an kai abinci babu abin da za a yi illa cacar damma da kiɗe-kiɗe na shashanci a fara gayyata sannan kuma da sakin mata da armin zauren ne tunda ya san shi da haƙƙi yanzu da ke mai iskanci sai shi muke saki uku ya buga dan ya kai kasuwa ya auro wata wa nablukum bisharri wal khairi fitna mu ba ku alkhairi abinda kuke ganin alkhairi ne mu tura muku wanda kuke ganin kamar sharri ne ku a ganin ku don shi Allah wajen shi ba ba sharri bane ina fata an fahimce ni fitnatan dan mu jarraba ku ƴaƴan kuma jarrabawa ne inda ma amwalukum wa auladukum fitna matan ku ba jarrabawa ne gare ku su ma za a gani yaya ne za ku yi da su kenan nan an ce fi amwalikum anfusikum waɗansu wuraren an ƙara waɗansu abubuwa za a jarraba ku da wannan da wannan da wannan da wannan wa nablukum bisharri wal khairi fitna sannan ba ku masu imani kadai ba hatta da kafirai za a jarrabe su dan kakka sa tsammanin sai wanda ya imani wasu wuri ana cewa wanda suka yi imani ina fata an fahimce ni amma har waɗanda ba su yi imani ba sai an jarrabe su wannan shi ne nake so mutane su gari don Allah ya ce fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan wani yana ce a'a ban gane wannan ba sai mu ce Allah ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya halicci rayuwa da mutuwa don ya jarrabe ku wani na zai yi fitnawa aiki idan haka kowa sai Allah ya jarraba shi ƙara ko ka bi Allah ka ci nasara mun fahimci wannan da kyau sai Allah subhanahu wataala ce wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum za ku ji daga waɗanda aka ba littafi gabaninku su ne ahlul kitab ko wa min alladhina ashraku da kuma ga waɗanda za ku ji daga waɗanda suka yi shirka ko suka kafirce azan kathira wato za ku ji wato cutarwa mai yawa waɗansu malamai sai su ce waɗansu ayoyi na jihadi sun daina aiki ko sun yanzu muna cikin duniyar da aka cewa yanzu babu jihadi sai su ɗauko ayoyin da sun ka ce ai jihadi waɗansu kuma sun ce a ai yaƙi kai tsaye duk ba haka bane an gane ni waɗanda ka cewa babu jihadi saboda suna ganin ƙarfi yana ga hannun wa yana ga hannun turawa sai su ce Allah ya ce a'a fa'fu anhum wasfah shi ke nan yanzu kowa ya sai kwanci ne kowa ya sai shi kwanci ne gida ne tare da mata sai babu jihadi intaha ko ba gaba wasu ba su a'a ko da yaushe a tai ai jihadi kamar yanzu irin mutanen da muke gari gashi nan ko ina matasa suna ɗaukar makamai suna cewa jihadi za su yi a'a ana jihadi amma da ilmi a samu shugaba a samu tabbaci a samu cewa kafirai ne za a yaka a samu cewa ana da ilimi da dokoki jihadin da za mu yi ba zai jawo mana bannar da tafi abin da muka je nema ba ina fata an fahimce ni to kaga nan sai Allah ya faɗa muna cikin lokacin yaki za ku samun jarrabawa fi amwalikum a cikin dukiyarku an gane ni domin sahabbai an amshike dukiyarsu daga makka ko ba haka nan bane an zo nan kuma za a yaki kuma ba a tiya jihadi babu dukiya za a ga wanda zai zai bayar zai bayar da wanda ba zai bayar ba da wanda zai bayar dan Allah da wanda zai bayar dan munafici da wanda zai bayar abin da ya dace ya bayar da wanda zai basuwa dan saboda ya kare makan shi zaki ka san wani zai bada sarka amma don shi kare kai ne ya ji wani mai kuɗi ya bada jakka hamsin wa ya bada wani da jakka ɗari shi ko sai ya bada jakka biyar don dai ka a ce bai bayar ba an gane ni wa anfusikum da kawunanku za a sare ma wani hannu za a kashe wani sahabbai an kashe su annabawa an kashe su ko ba kaɗan bane an jarraba su an girgiza su an jarraba su to kai kuma waye kai ba da ba za a jarraba ka ba to sai kuma Allah ya faɗi waɗansu abubuwa waɗanda su kuma ko cikin halin zaman lafiya sai tura sai mun ji su daga kafirai wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kaseera za ku ji maganganu daban-daban daga gare su azan kasira mai yawa dare da rana in kowace tele ta kasashen turawa idan ka duba zagin musulunci ne take kowane gidan rediyo zagin musulunci ne kai ko mun gane ko ba mu gane ba suna ta zagi suna ta zagi maganganu ga sunan hatta da waɗanda suke musulmi ne masu rauni imani su ma suna suka wanda yake rike da addini cak ina fata an fahimce ni in ka barge mai ya yawa sai a ce buzu buzu ko ba hakan gaba ne a ce da kana yaro kana yaro kaka mai da kanka tsoho eh shi da Allah wane wan kana gashi nan huska sai da kyau da komi da komi amma kai ka barge mai buzu buzu yan gani sai a ce kana awani ba ba kanan bane ko ko a ce kai yanzu ka sayo sutura ka bar ta abin nan kaza kaza gashi nan su ma suna zagin mu a ce ma musulmi terrorist ko ba kan bane a zo a ce integrist a ce radicalist a ce waye waye waye kullun gashi nan suna faɗi wata rana a zagi Allah muna ji ai ba abin mamaki bane sun zaga inna Allah faqirun wa nahnu aghniya yadullahi maghlula nahnu abna'ullahi wa ahibba'u suna yi ko ba haka bane kuma a dawo a zagi annabi sallallahu alaihi wa sallam an yi haka an kai ta gaya mai wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun sun ce sahir wa qalu ya ayyuha sahir ud'u lana rabbak fir'aun haka gama annabi Musa sannan kuma annabi Muhammad an ce mai shi ma sahir ne Allah ce ma huwa bi qawli sahir ko ba gane wa ma huwa bi qawli kahin sha'ir wa ma huwa bi qawli sha'ir wa ma huwa bi qawli kahin ina fata an fahimce ni duk an siffanta shi da waɗannan abubuwa to kai wane ne kai mai yin wa'azi da ba za a jarraba ka ba wallahi in dai bisa ga gaskiya kace kai ma sai an jarraba ka mabiya annabawa za a jarraba su za ku ji maganganu ga sunan in ka je neman arme wani yuri sai a dibe ka ce ka ban son shi a ce lahiya ta ce ka gemi ne ya yawa dan izala na ban son ni wallahi ban son matsaki ni na son miji wanda zai bari na in tai duk inda nika so in ji daɗi in wala ba ta son wanda zai ce mata a sa hijabi kuma ba a hita sai an tambayi izini wanda shine yanzu mata suke so yanzu sai ka rasa da mata da miji wane ne adda gida kowa lokacin da ya ga dama yake shiga lokacin da ya ga dama yake fita matar ka tana da bond ya son tana da mota ta duk lokacin da ta ga dama ta dauki mota ta sai babu azidar da iya tambayta daga ina take to ina aure shi kuma malamai suka ce nan akwai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da anka ce minal ladina utul kitaba min qablikum akwai wanda ake ce ma wato Ka'ab ɗaya daga cikin kafirai Ka'ab ibn Ashraf shi yana zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wake sannan kuma yana ɗaukar sifofin mata na musulmi yana abin ga wata bin nisa an gane ni yayi zagi mina sabbi wato mai jalala ne ce mina sabbi azan kasiran za ku ji zagi ai ta zagin ku an gane ni wattani ana suka cikin addinin ku ana suka cikin al'amuran ku wa tashbi wa tashbibi bi nisaikum sannan kuma za a rinka siffanta da matan ku wannan ka'ab wannan ka'ab ibn al-ashraf aka ce shine yake zuwa yana siffanta matan mu'minai yace wance doguwa ce wance kaza ce wance kaza ce wance kaza ce karshe sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura mutane cikin dare aka je aka kashe shi ina fata an fahimce ni kenan wannan ba wani sabon abu bane za a yi kuna taje irin yadda ake yi France sai kaji an ce mata ba su sawa voile integral menene menene wannan duk ba wani abu bane sai an zarge ku an ce muku kauyawa an ce muku kusa abin da kuke ba azan kasira shi yasa waɗannan kafofin yada labarai zaki kuke ji ai tai a ce muku musulmi kaza musulmi kaza musulmi kaza musulmi kaza kaga wannan don Allah ya nuna muku cewa ba cikin wannan ko ana zaman lahiya kullum sai sun faɗa amma azan dan abu ne wanda zai wuce Allah ya gane da mu sai Allah ce wa in tasbiru amma in kuka yi hakuri ka ji babban magani ka yi hakuri menene hakuri ka jure ma abinda baka kauna saboda Allah subhanahu wataala a zage ka saboda Allah kai hakuri a cuta ma saboda Allah kai hakuri wa tattaku kuka ji tsoron Allah subhanahu wataala ma'ana ko da an taba ku sai an fara hakuri shi yasa Allah gabatar da hakuri a taba ka ka jure don Allah wa tattaku kuma kada ka ketar iyaka ko da ka tashi mai da martani ba za ka mai da martani ba ka ketar iyaka ina fata an fahimci sai Allah ce wa in tasbiru wa tattaku fa inna zalika min azmi al-umur wannan yana daga cikin abubuwan da suke bukatan niyya daurarra wato al'umurul ma'azuma domin al'azmu shine sun ka ce alƙastul mu'akkad ita ce niyya wadda take ƙarfafaffa ka ɗauri cewa za ka yin abu shine azmil umur alƙur'ani ya zo da wannan wurare guda uku an fahimce ni wuri biyu ya ce fa inna zalika min azmil umur wani wuri kuma ya ce inna zalika la min azmil umur a cikin shura ya ce wa laman sabara wa ghafara inna zalika la min azmil umur ta akwai lamun amma cikin suratul luqman yace mai ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wa nha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmil umur kenan in kana cikin ali imran ko kana cikin luqman inna zalika min azmil umur amma in kana cikin sura inna zalika la la min azmil umur kai hankali ga su mai doka baya kai mai har da alqur'ani Allah ya taimake mu sai Allah ce wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitab وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون الله يتشي وإذ أخذ الله كأنبتا ممتالنك يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لوكا تند الله يركي ميثاق الذين أوتوا الكتاب القولي دا وطن دا أكباسوا للتافي waɗansu malamai suka ce ana ana nuhin ahlul kitabu yahudawa don su ne maganar su take a kusa-kusa an gane ni waɗansu malamai suka ce a'a ana nufin utul kitab nasaru an gane ni suke akan addini na nasara domin farkon sura ta fara bayani ne akan su an gane ni inna masala isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun an gane ni har aka ci gaba da qul ya ahlul kitabi lima takfuruna bi ayati allahi ana magana ne kan ahlul kitab nan nasaru amma zance mafi inganci nan Allah yana magana ne akan su gaba ɗaya domin maganar da za ta zo ta shafe su sai Allah ce latubayyinunnahu linnas a wata qira'a layubayyinunnahu linnas Abu Amr Ibn al-Ala da kuma Ibn Kathir al-Makki da Shu'ba an gane ni su sun ka karanta layubayyinunnahu linnas wala yaktumuna amma qira'a ta jamhur latubayyinunnahu linnas wala taktumuna to kaga anan in an ka ce layu bayyinun na hulin nas kamar hikaya ce labari ne Allah ya riki alkawali da waɗanda aka ba su littafi layu bayyinun na hulin nas an ce musu an gane qila lahum layu bayyinun na hulin nas su ba da labarin ga mutane can ana ba su labari su wato su bayyana littafin ga mutane an gane wannan amma in mun ce latu bayyinun na hulin nasi kamar an kawo wato hikaya ce Allah na magana da su ga su ga sunan wa qulna lahum latubayyinunnahu linnas kenan mun ce ku bayyana shi ga mutane mi da su bayyana wa ga mutane latubayyinunnahu ku bayyana shi littafin nan linnas ga mutane wannan koda ya shafi ahlul kitab amma kuma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ya shafe ta latubayyinunnahu ku bayyana littafin nan ko kuma litubayyinunnahu ku bayyana siffofin annabin nan suka ce ko da zancen annabi sallallahu alaihi wasallam bai gabata ba amma nan shi ake nuni ku bayyana siffofin wannan annabi domin sun bada labarin cewa zai zo a cikin at-taura an ce zai zo alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد كنا لتبيننه waɗansu malamai suka ce a shi alkitabu kin latu bayyinun na hulin nas waɗansu malamai suka ce a alƙawalin da aka yi da ku latu bayyinun na hulin nas ku bayyana shi duk dai ma'ana guda ce in sun bayyana littafin gaba daya sai sun bayyana sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in sun bayyana littafin gaba daya alƙawalin yana daga cikin abin da aka ce su bayyana domin yana cikin littafin mun fahimci wannan la tubayyinunahu linnas ku bayyana shi ga mutane ku bayyana kalimomin littafin alqur'anin wajibi ne ga masu wa'azi su bayyana kalimomin shi al alfaz dole na a karanta a koya ma mutane karatu bai dace a bar mutane ba jahilai ba su iya karanta fatiha ba dole mutum ya je makaranta dole ya iya karatun sallah don karatun sallah wajibi ne ba wai kawai a zo a yi wa'azi ba a yi kabbara a wace abin na a ce an kare ba a kare komai ba in baka iya sallah ba a bayyana al'alfaw a gaya mu mutane ba su iya karatun alkur'ani ba a gaya mu mutane karatun alkur'ani sai an je makaranta la tubayyinunnahu wal ma'ani kuma ku bayyana ma mutane ma'anonin alkur'ani dole a fassara shi a gane ma'anoni ne kada a yi shiru a zauna amma kuma sai an je an nemi ilimi don utul kitaba an kace waɗanda an ka ba littafin sun san shi ba kowa zai zuwa ya rike alkur'ani ya ce ya fassara bai faɗi abin da ya gada ba ina fata an fice ni kuma Allah ce linnas ga dukkan mutanen duniya gaba ɗaya ba a ce lil musaqqafin ba kenan sai a ce sai waɗanda suka wayi za a yi wa'azi ba a ce li ahlil badwi ba sai mutanen ƙauye za a yi wa'azi ko ba haka ba ba a ce li ahlil hadarati ba sai mutanen da a cikin birni an gane ni sannan ba a ce ba lissalatin ga masu mulki ba a ce lil'aghniya ba ga masu kuɗi an gane ba a ce lirrijali ba ga mata ga mazaje kawai ko kuma linnisa'i ga mata kawai ko lil shababi ga matasa kawai ina fata an fahimce ni kuma ba a ce lil ulama ba kadai sai an ka ce linnas kowa da kowa ya shiga don haka wa'azi ba a son kana wa'azi kana taba mutane guda kawai ka ɗauko laifin masu kuɗi kai shuru saboda da yawan masu wa'azi yanzu in kaga suna tabawa wuri guda da suka taba talakawa da mata shikenan mace ba ta shiga aljanna sai ta yi kaza mace ba ta shiga aljanna sai ta yi kaza in ta haita Allah na tsine mata yan yan yan yan an kari in an ka zo wajen talakawa kaza kaza duk abin da an ka san talaka na aikatawa an ce a guji cin haram yan yan yan yan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato akwai waɗanda ba su shiga aljanna kuma Allah ba zai kallon su ranar tashi alkiyama wa ailun mustakbirun da talaka mai girman kai wanda in ya gobe gaisa mutane yan yan yan yan yan amma in an ka zo wajen riba da cin dukiyar riba da a daina walakantar da mutanen da Allah bai ba su dukiya ba sai ka jice in an ka zo wajen cewa dukiyar al'umma ya kamata a sanya ta wurin da Allah ya ce a daina sanya ta cikin fima a daina sanya ta cikin kokowa a daina sanya ta cikin ragaita a daina swata dukiyar al'umma a daina ɗaukar dukiyar al'umma ana kai kasashen turawa a daina barin turawa suna ɗaukar dukiyarmu suna kai kasashen su saboda a ci gaba da mulki babu wanda ke magana yau gashi ana roshe masallacin nai malamai sun yi shirun su kaf kamar dai ba kasar Nijar muke ba kai yanzu don Allah inda anka ce 99% musulmi muke shin ko da dai tsoro kaka ji tsoron mi zaka ji tunda 99% musulmi ne amma sai aka yi shiru aka zo aka roshe shaguna ba a ce komai ba aka zo aka roshe masallacin da an kai da rumfa aka ce waɗannan hilin gwamnati ne in mutum na so ya sai fili ne ya je ya gina masallaci aka kyale yanzu kuma aka zo aka iske masallacin nan da mutane suka sayar da dukiyar su ana son a fashe kuma ba a bada kuɗin su ba ba a gina wani irin shi ba ko wanda ya fi shi kawai shikenan kuma sai a yi shiru ina malamai ko wani ya yi shiru ina association islamic nawa akwai cikin Niger kungiya nawa akwai na musulunci ina masu da'awa ina sun kai ina yan kare haƙƙin dan adam kana ganin za a rusa ma mutane wurin addinin su baka magana kai dan kare haƙƙin dan adam shi yasa kullun muke kira ayi hattara da abinda zai kawo matsala cikin ƙasa kuna gani duniya ta kai inda an ce kai tsaye duk wanda ya yi mulki cikin wannan zamani kafiri ne malamai suna kokarin su nuna cewa ba kafirci irin wancan ake nufi ba in dai mutum ya yi imani da Allah kuma ya san cewa hukuncin Allah shine gaskiya to yanzu kun zo an bari an ce a hoshe masallacin ne shin yanzu in waɗannan matasan suka shiga cikin kafafen yaɗa labarai yanzu akwai whatsapp akwai facebook ba sai na ƙasar ka ba sun ka ce to kun ce demokradiyya ba kafirci ba ce to gashi nan sun zo suna fashe masallacin ne sun ce gari bai kyau sai an fashe masallacin ne to yanzu ka faɗa min yadda za a yi mata ba za su karɓi magana su ba ita to kun gani kun ga an fara kashe masallacin ne wata rana sai an kashe makarantun ne wata rana sai an ce a bar sallah yan point entry to ta wannan ce ake kokarin ana jefa ma matasa munanan akidu saboda ana nuna musu cewa ba ku san abin da kuke ba ku kuma marmakon wani aiki ku ji tsoron Allah a'a sai an gane in talakawa za su yin hushi su yi bore sannan a bari ba wai Allah subhanahu wataala ake tsoro ba Allah ya gane da mu la tubayyinunahu linnas ku yi bayanin alqur'ani dalla dalla ga mutane kowa a faɗa mishi gaskiya abin da ya mai dadi da abin da bai mai dadi ba kowa wala taktumunahu sannan aka ce kada ku boye komai kada a boye domin in malamai suka yi shiru za su tarayya da mutane su suka sa abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa in sun faɗa sun ɗauki nauyi daga gare su ɗaya daga cikin malamai waɗanda suke bincike akan alkur'ani suka ce to anan ku rubi wani uslubi da aka ce la tubayyinunnahu lin-nasi ku bayyana shi ga mutane wala taktumunahu kuma kada ku koyi shi suka ce to ai wannan kamar takrar ne shi kuma bai dace a cikin magana Allah ba ma an samu irin wannan takrar ku in kun bayyana shi ai ba ku boye shi ba to menene yasa za a cewa la tubayyinunnahu linnas ku bayyana shi ga mutane wala taktumunahu kada ku boye shi ina fata an fahimce ni sai waɗansu suka ce a'a ba ku gane ba ne kowane yare na duniya shi da abin da ake ce ma at-ta'kid karfafawa akwai magana da sai hankalinka bai kawo ta ba amma in an karfafa ta zaka gane da an ka ce latu bayyinun nahu nasi ko bayyana shi wani a cikin hankali nai boyewa ba za su zo sai an ka ce wala taktumunahu kada ku boye shi waɗansu suka ce an mu gane ba haka ba wani malami ya ce a'a latu bayyinun nahu ay tubayyinun nahu fil hal yanzu ku bayyana shi wala taktumunahu fil mustaqbal can gaba kuma kada ku boye shi yanzu ku yi bayani in an ka ce wane mallami na ya fassara ayan nan yace kaza ka fito ka ce ni ne ni fassara ta akan kaza kenan yanzu baka boye ba saboda ba a son ka ce abu kaza haram na daga baya kuma ka dawo ka ce halal na a in ka ce haram na tabbas aya ce ta faɗa to in ma gobe an ka ce ka ce haram jibi ka ce haram gata ka ce haram haram din nan haka nan yake haram kenan kada ku boye ku bayyana shi a yanzu sannan kada ku boye shi zuwa gaba shine abinda amsar da waɗansu malamai suka ba su ina fata an fahimce ni ala kulli halin dai wannan yana daga dalili sannan kuma nan da anka ce la tubayyinunnahu lin-nasi wala taktumunahu kamar dai ana son a karfafa cewa nan alƙawalin na Allah ya fassala an ɗauka musu alƙawari sai an ka fassala shi ga bayanin shi la tubayyinunnahu lin-nasi ku bayyana shi ga mutane sai an kai taksiti an ka ce wala taktumunahu kada ku koye shi me suka aikata fa nabadhuhu wara'a zuhurihim sai suka jefar da shi bayan su na ana nuhin ma'ana suka fi ai suka ki aiki da shi domin abinda dan adam yake so sai kaga ya kalle shi ya kura mai idanu ya fuskance shi ya tafi zuwa gare shi abinda dan adam bai so sai ya bashi baya sai ya kokari ya kauda huska tai ya kauda baya yana gudun shi to sai aka siffanta yadda suka ki aiki da shi wanda kuma bai hana wani shi dauki ma littafin ya jefa shi ko ba karan bane amma dai abinda ake nufi sun ki aiki da shi fa na bazuhu wara abuhure sai suka yi jifa da shi suka ki aiki da shi shi yasa Allah zai sakanka musu ranar tashin alkiyama ya ba su littafin su na baya ina fata an fahimce ni wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri za a ba su ma littafin su ta baya saboda sun yi jifa da littafin Allah ta baya nan duniya ina fata an fahimce ni sai Allah ce washtarau bihi samanan qalila sai suka sayar da wannan alqur'ani samanan qalilan da wani dan abu kadan wani na yace a a ai sun samu jin dadi sun samu kuɗi sun samu kaza sun samu kaza duk abin da za a baka ka sai da aya Allah wannan abin kalilan ne jiddan don mi don dadin duniya gushewa yake yi don mi don ana iya a baka dukiya kuma ana ma jin dadi da ita kuma in an ka kalli darajar gaskiya da darajar ayoyin Allah babu wani abu na duniya wanda ya kai darajar su shi yasa kullun duk wanda ya koyi gaskiya cikin Allah ce samanan qalila wala tashtaru bi ayati samanan qalila duk abin da za a baka ka koyi gaskiya dan kadan ne shi yasa in baka zauna tare da waɗansu masu abin duniya suna baka dan ka koyi gaskiya wallahi kadan kake ci don saboda zaka shiga cikin wuta ina fata an fahimce ni sai Allah ce fa bi sama yashtarun tir da abin da suke sayar da shi suke sayar da ayoyin Allah su karbi abin duniya wannan kuma yana tsoratar da mu ga irin abubuwan da muke gani a wannan lokaci wanda malamai sun fi son su zamna tare da wasu a sai musu motoci masu kyau a sai musu bewit a yi musu kaza a rinka da su wajen taro a tafi da su kasashen waje a yi musu wannan a yi musu wannan saboda a so su wannan tir da abin da kake sayar da ayoyin Allah da shi sai la ta tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير Allah ce la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau kada ka sa tsammanin waɗanda suke alfahari bima atau da abin da suka zo da shi na ilmi an gane ni shine bima atau da abin da suka zo da shi atabi shay'i ya zo da abu wa yuhibbuna sannan suna bukata suna guri suna so an yuhmadu bima lam yaf'alu a yabe su a gode musu daga abin da ba shi suka aikata ba fala tahsabannahum bimafazatin min al'azab kada ka sa tsammanin za su iya tserewa wato suna wani bagiri ne wanda za su iya tsere ma azaba ta Allah subhanahu wata'ala walahum azabun alim sannan kuma suna da azaba mai radadi Allah ya tsare mu walillahi mulku samawati wal ard mulkin sammai da kasai gaba ɗai na Allah subhanahu wata'ala ne wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai wannan ayoyin guda biyu bayanan da akan su suna da yawa don haka ba za mu samu damar fassara su ba a wannan lokaci sai sati mai zuwa in Allah subhanahu wata'ala ya samu na cikin masu rayuwa abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wata'ala ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh